الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب كيف يكون الرجل في أهله حدثنا حبسي بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في أهله قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمه الرحمن تبارك وتعالى يرحمه في الأرض يرحمكم في السماء أنستوا رحمكم الله باب كيف يكون الرجل في أهله يا متين يا كما تكسن شيء أشكين يا لنسا حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال أسود يتي سألت عائشة ذات بيننا عائشة ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya sanau fi adi me annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata cikin iyalinsa qala sai ta ce kana fi mihinat ahli duk sanda yake cikin iyalinsa to yana cikin hidimar su ne yana cikin hidimar iyalinsa bai za hadarta salatu idan sallah kuma ta halarto kama ila sallah sai tashi tafi ya sallah amma dai yana cikin gida duk abin da ya shafi iyalinsa to shine aikinsa duk abin da zai yi ya gwaje ba a kansa na duba rayuwarsu na duba abincinsu tarbiyyarsu to ita ce a gabansa don kuma sallah ta zo sai tashi tafiya sallah babul miqati min Allah ta'ala da sana amr bin ali da sana abu asim an ibn jurayj qala akhbarani musa bin uqbata annabi an annabi hurairata anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allah abdan nada jibrila inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu jibrilu fa yunadi jibrilu fi ahli samai إن الله يحب فلانا فأحبوه ويحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض باب المكة من الله باب واتو فشي واتو الله إذا ما فشي ده واتو متن هنا فشي ده باونسا حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم wato ubutu ya karbo daga nafi'u nafi'u daga abi huraira abi huraira ta shi kuma annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahabba Allahu abdan idan Allah ya so bawansa to na da jibrila sai ya kira jibril sai ya ce to inna Allah yuhibbu fulana ni Allah ina son wani ba ahibbahu ka so shi kai jibrilu to fa yuhibbu jibrilu sai jibril ya so shi to fa yunadi jibrilu eh sai jibrilu kuma ya kira ya ye kuwa fi ahli sama a cikin halittar da take dukkan sammai sai ya ye kuwa ce to fa ku sani inna allaha yuhibbu kulana Allah yana son wani fa ahibbu kuma ku so shi to fa yuhibbu ahli sama dukkan halittar sama sai ta so shi su mai yuzu lahu alqabul fil ardh sai a sa masa kuma kabuli a bayan ƙasa eh to wannan ruwaya kenan ka san hadisi akwai ruwayoyi daban-daban wanda yake cewa idan Allah yana son bawansa sai kira Jibril ya ce Jibril ina son wani ka so shi to sai Jibril ya so shi sai ce to Jibril kuma kai kira a sama a so shi sai Jibril ya kira a sama a so shi to sai kuma a sa masa kabuli a ƙasa ba za a ce kowa a ƙasa ya so shi ba amma dai za a sa masa kabuli ko ba ka son sa in ka ji ganshi sai ka ji gwaram ka ga ya shigo dai sai kaji dai ya zo nan Allah ya bashi wannan kabulin ko ba ka son sa dole ka hakura ba a ce dai kowa sai ya so shi ba to amma Allah yana son sa duk halitta sama sai ta so shi a ƙasa dai dai aka samu tun da yace ita rayuwa ta ƙasa akwai wato nagari akwai wanda ba nagari ba akwai musulmi akwai kafirai Allah ma ba su so shi ba kowa ne ya so Allah ba yanzu Allah ma da aka kai shi ba kowa ne ya so shi ba ba kowa ne ya mika masa wuya ba ba kowa ne ya yarda da abin da manzo Allah zai ce so haka kai man Allah yana son ka kasa ba lalle ne kowa ya so ka ba sai dai kawai a hakura da kai Allah zai sa maka kabuli in wani ya yaki wani ya yarda باب الحب في الله حدثنا ادم حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدا حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما باب الحب بالله باب الصوية عن الله tun kana son mutum kana son sa ne dan Allah eh to hakika imani kenan حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك الله يرضى شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا يجد أحد حلاوة الإيمان ba ɗayan ku zai samu daɗin imani hatta yuhibbal mar'a hadda sai ya so dan uwansa la yuhibbuhu amma baya son sa illa lillahi sai dan Allah ba yana son su dan wani garari ba yana son sa dan Allah yake son sa wa hatta har sai kuma wato an yi kuzafa binar a jefa shi a cikin wuta to a habbu ilaihi wato shine yafi soyuwa gare shi min an yarda a ilal kufr da ya koma kafirci yana kafiri ya musulunta to shikenan a jefa shi a wuta ya fi son a jefa shi a wuta da a ce ya fita daga musulunci ya koma kafirci Eh. ba da an an ƙasa hullahu bayan Allah ya cece shi daga kafirci wa ta ya kuna Allah wa rasulu har sai dai Allah da manzansa sun zamo habba ilaihi su suka fi soyuwa gare shi mai masu yawa kuma daga abin da ya wunice su mutum ya zama yana son Allah kuma yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake so kamar su eh ba wanda yake son mu kamar su eh saboda haka sannan ya samu halawata ya samu daɗin imani dan daɗin imani ya tabbata a gare shi Mm.
باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى قوله أولئك هم الظالمون حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن ظمأة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبهك الرجل مما يخرج من الأنفس فقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفهل ثم لعله يعانقها فقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام جلد الأبد Mm. Babu ƙaunin layi ta'ala ya yi wa lalzina amanu ya kuwa duka imani layas har ƙaunin min ƙaunin. Kan wa'yansu daga cikin mutane su yi wa wa'yansun su wato izgili eh, a sa amma sun ya kusa ta su wanda ake wa izgilin ya su zama su suka fi su alheri. Eh, su zama sun fi su. Har zuwa faɗin su da yake cewa ulai ka humu zalimun. Hadisna Ali bin Abdullahi, hadisna Sufyanu, an Hishami, an Abihi, an Abdullahi bin Zam'ata ƙala. Abdullahi bin Zamata ya ce na hannabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani an yarda hakan rajulu mutum ya yi dariya min ma ya kharu daga abin da yake fita min al'amfusi daga wato kawuna ma'ana yanan wato alkunya ce ta rihi idan mutum ya yi rihi ku yi masa dariya to manzo Allah ya hana eh kamar ko da ana zaune ne rihi ya kubuce wani ya fito to manzo Allah ya ce kar a yi masa dariya Eh, ba abin dariya bane kowa ma za ta iya samun sa Mm.
waƙala sai manzo Allah kuma ya ce bima yadrubu ahaduhu imrat imra'atahu saboda mai ɗayan ku zai doki matarsa darbal fahli irin duka irin na wato karan dabba awil abd ko kuma duka irin na bawa summa la'allahu yu'alifu sannan kuma bayan haka mai wace ya je ku ya kwanta da ita Eh, ya kuma zai mata duka irin dukan da dukan kawo ka muke cewa Mm.
Eh, kuma bayan ya gama wannan dukan nasa sannan kuma ya je ya neme ta Mm.
وقال sauri malam sauri ya ce wa wahaibin da wahaibu abu wahaibu an sha min jaldal abdi eh jaldal abdi su a ruwaya su kenan Mm.
eh ma'ana bi mai durba ahadukum imra'atuhu darbal fahli Mm.
su a gurin su darbal ja- jaldal abdi eh a ruwaya su Mm.
Aha.
حدثني محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى اتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال فان هذا يوم حرام افتدرون اي بلد هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال بلد حرام اتدرون اي شهر هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعرابكم كرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حدثني محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عاصم بن محمد محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال يشي قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa biminan ana yin ana wajen min ana aikin haji a cikin hudubarsa yana ce a tadruna ayyi yawmin hadha ko kun san wani yini ne wannan muke ciki qalu sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su ne suka sani qala sai ce inna hadha yawmun haramun wannan wato yini ne wato na harama da yake haramun ne wato a- wato ma- mai alfarma ne a wajen ku Eh, yawmu ne na harami ne alharam na alfarma ne yawmu yini ne wato na alfarma Eh, afata duruna ayyu baladin haza yace shin kun san wani gari ne wannan muke ciki kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon su suka sani qala sai manzon Allah yace baladun haramu gari ne harami kuma yace atadruna ayyu sharin haza kun san wani wata ne muke ciki kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon su suka sani qala sai yace shahrun haramu sai wata ne mai alfarma قال سيما ذلك فإن الله حرم عليكم دماءكم Allah ya haramta jinnanku tsakaninku wa amwalakum wato ya hana dukiyar cin dukiyarku tsakaninku wato ya hana jinnanku tsakaninku kar ku ɗebi jinin wanda yake a cikinku ba bisa haƙƙi ba kar kuma ku ci dukiyar ɗan uwanku ba bisa haƙƙi ba wa a aradakum eh, kuma ya haramta mutuncinku kan waninku ya ci mutuncin ɗan uwansa ka hurmati yaumikin haza kuma alfarmar yininku wannan fi shaharikum haza cikin watan ku wannan fi baladikum haza cikin wato garin ku wannan kun ga wannan nan zamu akwai abubuwa da yawa a cikin hadisan nan zamu dauka amma muhimmi a ciki shine wato irin ladabin da sahabbai suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai kowa ya san suna cikin watan Hil- Al- zulhijja ne kuma dukkansu sun san a harami suke a Mina, ko ka gani kuma kowannen su duk ya san cewa wato inda suke dinnan wato suna aikin hajji ne kaga wakashin da ya ce afata duruna ayi baladin haza ai kaga ba su ce gari kaza muke ciki ba sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon su suka sani ba su ce a a, harami muke ya rasulullahi Eh, ko su dauka mantawa yi ko su nuna musu ai ma su ba sun sani a'a sai suka ce Allahu wa rasulu Allah da manzon su suka sani sai ce sai- sai sai kuma sai daga baya sai kuma tambaye su yace kun san shine ne wannan suka ce Allahu wa rasulu wa alam Allah da manzon sa su suka sani ai sun san ranar sun san yinin arfa ne eh amma ba su faɗa ba su ce shi ba su ce ga sunan ranar ba ba su ce yinin arfa ba ne ba su ce a harami suke ba sai suka miƙa Allah da manzon sa ilimin suka suka suka yi salbin ilimin daga kansu gaba ɗaya sun tubu daga komai sun koma da manzo Allah zai ambaci wannan yini da ai da akasin abin da suka san shi da shi shikenan sai su yarda sai su yi haka ne kuma ba za su canja ba wannan babban wato babban darasi ne na ladabi ga janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wajibi ne mu kula da cewa wato akwai mutunta juna mutunta juna mutunta juna eh duk dan uwanka yana da mutunci to ka kiyaye mutuncinsa kiyaye mutuncinsa shine wato kiyaye mutuncinka ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منه ولا تلمزوا انفسكم كو؟ ولا تنابزوا بالالقاب ولا يكتب بعضكم بعض بعض بعض كو؟ ولا يكتب بعضكم بعض بعضا كو؟ ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه كو؟ ai shine san har ƙarshen aya saboda haka wajibi ne kiyaye mutuncin junanmu eh, kuma in ka kiyaye mutuncin ɗan uwanka ka kiyaye mutuncin kanka eh, to نعم باب ما ينهى من السباب واللعن حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر تاباه غندر عن شعبة حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن عمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك
babu ma yin hamilar sibabi babu abin da aka hani min min sibabi daga zage zage zagin juna wallahi da la'anta juna wasu sai kaga su sun dau zaki juna kamar wasa tsakanin su wasu abokan sai kaga kawai an har kaiwa da dan kaza kaza ya ni lamarin ka To wannan duk manzo Allah ya hana ba daidai bane eh kawai ba ba a zage zage ba zagi zagi aibi ne a musulunci kuma zubewar mutunci ne حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل منصور يسنا أبا وائل يحدثنا أبزنتروا أن عبد الله بن عبد الله قال عبد الله يسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يأتي سباب المسلمين زاجي زاجي المسلمين فسوق فاسقنشي وقتاله يا قصة كما كفر كافر شيء تابع هو كندر عن شعبة حدثنا مأمر حدثنا عبد الوارث أن حسن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن عمرة أن أبا الأسود الديلي ديلية حدثه أنا أبي ذر رضي الله عنه أبي ذر يا كربو يا كربو شي ديلي يا كربو لك أبي ذر الله يرضى شي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا سوى Mm.
لا يرمي رجل رجلا بالفسوق كدينكو ya jefi ɗaya da fasikanci wala yarmihi bil kufri ka kuma ya jefe shi da kafirci eh to idan ka jefe shi da fasikanci ko ka jefe ka jefe dan uwanka da kafirci to maza Allah shi illar taddat alai to sai ta dawo kan wanda yayi zagin ko yayi jifan illam yakun sahibu kazalika in abokin nasa ya zama ba haka ke ba idan ka zagi dan uwanka da fasici ya tafi ta je ta same shi ba fasikin bane to kai fa za ta dawo kanka kai ne fasikin idan kuma ka ce masa kafiri ta je ta same shi ba kafiri ba to kai kuma kanka za ta dawo kai kuma ka zama kafiri eh shi yasa ake cewa shi yasa musulunci ya hana mutum ko aibi ne tare da mutum eh ko yana da wani aibi to bai kamata a ce ka zage shi da wannan aibin ba saboda mutunta dan adam eh sai dai wato a babin nasiha eh za ka iya masa nasiha aha حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليه بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن انس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة ان ثابت بن الضحاك وكان من اصحاب الشجرة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خلف على ملة غير الإسلام وهو كما قال وليس على ابن آدم نظر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا أذب به يوم القيامة ومن لأن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليه بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن انس قال انس yace lam yakun wannan hadisi mun yi shi baya lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama mai alfasha ba wala la'ana wala mai yawan la'antar abu wala sababan wala mai yawan zagi kana ya kulu manzo Allah ya kasance yana fada inda ma'atabati yayin rarauka Ya rarauka ma'ana zargi amma in ta shafi manya ba a cewa zargi sai a ce rarauka Eh, yayin rarauka kamar wani yayi abin da bai dace ba sai shi malahu mai gare mai ke gare ta riba jabinu eh kuma tinsa ya shafi kasa ma'ana dai an san an yi abin da ba kyauta ba yasa ake ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani a cikin sahabbai ne yayi laifi abin ya zo gun manzo Allah to manzo Allah baya tarasa ga da ga kuma baya yada abu kawai in ya zo hudu ba zai ce me ye ba- me ye sha'anin mutane suke kaza kaza kaza kaza to kai in ka san kai ne mai laifin to sai ka gyara amma ba zai fito manzo Allah dan ko a ce yayi maka terere ya kunyata ka ba manzo Allah baya haka kuma ba a son a riga haka eh shi me ya me sha'anin mutane masalan eh suke ta yin tsada a kaya an zo an ce masalan wani ya fiye tsada a cikin kayansa to zai zo ya ce da shi ya zo ya ɗaiɗaya shi an ce da mu wani tsada yake a kayansa Eh, bai kamata kai wani ba haka ya kamata ka za ka za a ce me sha'anin mutane suke tsada a kayansu ai bai kamata su rika haka ba kamata ya su sauƙaƙa za ta yi su yi kaza su yi kaza to in kai ka san abin a kanka yake to sai ka gyara eh, kafin kuma in ka ci gaba kuma ba a san kuma abin da za a- ba a san kuma daidaita za ta iya zuwa dan mataki mataki ne idan ka ji wannan matakin ka tsautu to ka kuru daga mataki na gaba in baka tsaro to sai kuma a ci gaba da mataki misalin na kirawo ka a yi maka magana kai da shugaba idan wannan kuma baka ji ba to sai kuma a daidaita ka kuma wannan ka kai ka janyo gaskiya ne مم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي كلابه ان ثابت بن الضحاك eh, wato eh, eh, ibn abi kasir ya kabo daga abi kilabata abi kilabata yace anna sabit ibn ad-dhahaki cewa sabit dan ad-dhahak wa kana min ashabi shajarati Mm.
shi sabit ibn ad-dhahak yana daga cikin mabuta shajaratul ridwan ma'ana da shi aka yi wato bai'atul bai'atul ridwan bai afa kala kala ce akwai bai'atul aqaba Mm.
ta farko akwai bai'atul aqaba asaniya akwai bai'atul ridwan kuma eh to duk waccan bai'atul aqaba ta ula da ta biyu daban suke da wannan waccan lokacin waccan bai'a ta mutanen Madina ne tsakanin su da manzo Allah wannan ku bai'atul ridwan tun da aka fito za a tafi ai umra aka tsare manzo Allah manzo Allah bai shiga maka ba eh aka aiki sayyidina Usman to da aka aiki sayyidina Usman bai dawo da wuri ba sai ake san ko kafirai sun kashe shi shine aka zo aka yi cappa eh manzo Allah cewa za a shiga yaki kuma tunda an rike sayyidina Usman kawai to ba maganar zama manzo Allah ce to a zo duk ai cappa za a tafi yaki kuma za a shiga maka da karfi a lokacin shine aka zo aka yi ta cappa to to waɗanda suka yi wannan cappar to shi wannan eh, sunansa Sabit bin Bin Dahab yana Dahab.
cikin wanda suka yi wannan cappa za a shiga maka sai da dai ba a shiga din ba Mm.
lokacin da kafirai suka ji cewa manzo Allah sahabbai sun yi mubaya'a Mm.
za a shigo maka kuma da ƙarfi shine sai suka sako sayyidina Usman suka nemi kuma a daidaita eh domin an ba su labarin irin ƙarfin da manzo Allah yake da shi in ya shiga ba inda za su kai to wannan Sabit bin Dahak yana ciki Mm.
eh wanda aka ashe zartul Ridwan ko kai haddasa hushi ya zantar da shi annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce man halafa ala millati ala millatin ghayr islami duk wanda yayi wato rantsuwa akan wata addini wanda ba na musulunci ba fa huwa kama kala shi ya tabbata shi kama kala kamar yadda yake walaysa alamna adama nazurun bima la yamliku kuma ba wani bakancen da yake kan dan adam akan abin da bai mallaka ba Mm.
eh abinda baka mallaka ba kai ba baka- za ka yi bakance a kansa eh misalin ka ce na yi na yi bakance na ba da moto a rashi ya nufi za ka ce ai ba taka bace ko gaskiya ba taka bace za ka ba baka ba baka ba baka ba baka ba bakance akan dan adam a cikin abin da baya mallaka abin da za ka mallaka to a kansa za ka yi za ka yi bakance Mm.
eh wa man qatala nafsahu bi shay'in wanda ya kashe kansa bi shay'in da wani abu fi dunya a duniya uzziba bihi yawmal qiyamah za a yi masa azaba da wannan abin ranar kiyama sai abin da ya kashe kansa da shi da shi za a ce masa azaba subhanallah wa man la'ana mu'minan wanda ya la'anci wani mu'mini to fa huwa ka qatlihi to shi kuma kamar fa ya kashe shi ne wa man qazafa mu'minan wanda yayi wa mu'mini qazafi da kufrin da kafirci fa huwa ka qatlihi shi ma kamar ya kashe shi ne Mm.
Aha.
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني أدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان إن النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انفتحت وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذبح عنه الذي يجد فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تأوذ بالله من الشيطان فقال أترى بي بأس أم جنون أنا اذهب
حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثنا ادي بن ثابت قال حديث ان ثابت يشي سميت سليمان بن سورد لا سليمان بن سورد رجلا shi سليمان بن سورد mutum ne min ashabin nabi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce istatabba rajulani mutane biyu ne suka zo suna zagege ne juna inda nabi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faka diba ahaduhuma ɗayan su sai ya fusata fashtar da gadabuhu fushinsa ya yi tsanani hattan ta faha waje har fuskarsa ta kumbura wata gayyara wata fuskarsa ta canja faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la a'lamu kalimatan ni dai wallahi na san wata kalma law qala hada ya faɗe ta la zahaba anhu allazi yaji da wannan abin da yake ji na zafin rai a cikinsa da ya tafi wanda laka ilaihi rajul sai ɗaya daga cikin wato sahabban sai ta gurin sa ba a bar wai ba shi labari da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da faɗa da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ƙara sai ya ce da shi ta'awwaz billahi ka nemi tsambi ta'awwaz billahi min shaytani ka nemi tsari da Allah daga shaytan eh wa ƙara sai ya ce a turabi ba'asun wato ni shin kuna ganin ni akwai wato ko kuma kuna ko kuma a tara wata ruwaya a tara bi ba'asan ko kuma a wanne ya sa muku a tura a turabi ba asan shin ana ganin akwai tsananin cinya ne tare da ni ko kuma a majnunun ana yanzu ni mahaukaci ne ni sai ce izhab tafi tafi cikin abin da ya kawo abin da yake yake fara sauje ka ka harka ka karabu da ni haka ya gaya masa Mhm.
حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال قال انس حدثني عبادة بن السامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاها فلان وفلان وإن وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة
حدثنا مسدد حدثنا بشير المفضل عن حميد قال حميد يشي قال انس انس يا شي حدثني عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت يا زنتدني قال يشي حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito li yukhbiran nasa dan ya ba ma- mutane labari bi lailatul qadr da daren lailatul qadr da ya fito zai ba da labarin lailatul qadr ce gata to fata lahar zulan sai ya samu an mutane ga su guda biyu suna jayayya suna jayayya ma'ana tsakanin su wannan ya faɗa wannan ya faɗa min almuslimina kuma dukkan su daga musulmi suke qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da su kharajtu li ukhbirakum Eh, na fito da dan uba ku labarin lailatul qadri to fatala ha bulanun wa bulan sai na samu da wani da wani suna ta jayayya wa inna ha rufi'at ita dai wato dai hakikatan da na samu suna jayayya na shagala da su kuma sai aka dauke ta eh ma'ana wani masu fasara cewa rufi'at ko ta yana nufin an dauke ta daga zuciyarsa eh an dauke ta misalan maimakon ya faɗe ta to an dauke ta daga daga zuciyarsa ya shiga kuma wani abu eh وعسى أن يكون خيرا لكم يا قصات دي زمو خيري الخير لكم أما فلتمسوها كنيميتا التاسعة أدرن 29 والسابعة أدرن 27 والخامسة أدرن 25 da ba don wannan jaye ba da ba za a ce dare kaza ne da daga da an huta ga kai da ku je حدثني عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعروري عن أبي ذر قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت خلة وأعطيته ثوبا آخر فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا قلت نعم قال أفنلت من أمه قلت نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية قلت ألاه نساءتي هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ومن جعل الله أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من الأمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه حدثني عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش أن أن المعروري هو ابن سويد أن أبي ذر قال أبي ذر يشي wato ra'aitu alaihi burdan wato ma'ana ya gani a nan alaihi din yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh na ga wato wato mayafi a tare ci a kansa wa ala gulamihi Murdan.
wato burdan me yace nan wannan damirin me yace malami Wa-
alaihi burdan damirin me yace eh a alaihin alaihi alaihi burdan da yace a to ala abi zarrin ne yawa ala abi zarrin Mm.
ala abi zarrin gashi na gani damirin kan abu zarrin ne eh domin cewa yi an abi zarrin na ga da abi zarrin kala ya ce ra'aitu alaihi burdan na ga wato mayafi a kansa ya yafa mayafi ba ala gulamihi burdan da wani mayafin tare da wato yarinsa ba kultu sai na ce lau a hasta haza me ya hana ba za ka karɓi wannan ba na wajen yaron naka falla bistahu ka sa shi ka ɗaura ɗaya ka yafa ɗaya Mm.
kanat hullatan ta zama wato riga asin da asin riga da mayafi ta wa a ɗaya ta huso ban akara ka bashi wata tufa ya zai daura fa ƙala sai abin zar da ya ce kana bai ni wa bai na rajulin kalamu wani zance ya gudana tsakanin na tsakanin wani mutum wa kanat ummuhu a jamiyatan wato uwarsa ta zama bai bawa ce to fa niltu minha sai na taɓa mutuncinta ita matar Eh, to fa zakara ni ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai kai kara ta kun annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li sai manzo Allah ya ce da ni a sababu ta fulanin shin kai zagege ne ya da wani kultu nace sai nace na'am eh nayi qala sai manzo Allah ya ce afanilta min ummihi shin ka taba mutuncin mahaifiyarsa kultu na'am sai ce eh na taba qala sai manzo Allah ce da shi innaka mru'un kai dai mutum ne fi ka jahiliyatu har yanzu al'adar jahiliya tana tare da kai ma'ana baka tuku daga dabi'u na jahiliya ka shigo na musulunci ba domin da musulunci ya zo kaga ai an rabu da wato abubuwa na jahiliya an rabu da sutili abubuwan jahiliya an koma na musulunci To wato har yanzu kai dai da sauran wannan na jahiliya tare da kai kultu ce sai na ce da manzo Allah alahi ni sa'ati eh hazi a ce da ni ina wato kan ala wato a fuda tabiyoyi na jahiliya a fasa wannan lokacin da nake ciki min kibar sinni da kuma yawan da yawan shekaru na ga da shekaru da yawa kala na sai ce haka ne haka ne kana kai kana ciki eh amma abin da za ku sani hum ihwanukum wa'annan yaran naku hadiman nan naku yan uwanku ne ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ya sanya su karkashin wato ikonku ومن جعل الله أخاه تحت يده wanda duk Allah ya sa ɗan uwansa ƙarƙashin wato ikonsa to kwale ihu mai maya a kudu ya ci da shi abin da shi zai ci wale rubistu mai maya ya ɗaura masa abin da zai ɗaura kansa wala yi kallifu min al'amali ma ya gilibu kai ya kallafa masa daga aikin da wato ya fi ƙarfinsa fa in kallafa hu ma ya gilibu in ya kallafa masa aikin da ya fi ƙarfinsa kwale ihu alaihi ya taimaka masa alaihi a kansa.
باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير وقو- وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذي اليدين وما لا يراد به شيء من الرجل حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن ابراهيم حدثنا محمد عن ابي هريره صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خبشه في مقدم المسجد ووضع يده عليها وفي القوم يومئذ ابو بكر وعمر فهابا أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا كثرت الصلاة وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين فقال يا نبي الله أنا سيتا أم كثرت أم كثرت فقال لم أنس ولن تكثر قالوا بل نسيت يا رسول الله قال صدق ذو اليدين فصدق ذو اليدين فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أدولا ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أدوال ثم رفع رأسه وكبر
babu ma ya juzu min zikirin nasi babu abin da ya halatta wato da ambatan mutane na hawa kaulihim a kauli kamar faɗin su za su wani dogo ko wani gajere eh tun da ba nufin aibatawa ba eh alama ce ta a gane wanda ake nufi wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yaqulu zulladaini eh me zulladaini yake faɗa ma'ana za a faɗe shi kuma a cikin hadisin yanzu eh wa ma la yuradu bihi shay'un shay'un rajul da abinda kuma ba a nufin wato aibata mutum da shi eh kamar dai sifar mutum amma ba kana nufin ka aibata mutumin da wannan sifar ba rasa na hafsu masalan mutum in dogo ne ko in gajere ne in ka ce wani a tsaye gajere to akwai yadda za ka faɗi gajeren ta zama illa ce akwai kuma yadda za ka faɗa ta zama ba illa ba ce wato sifanta shi ne eh حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن ابراهيم حدثنا محمد بن عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره wato Muhammad ya karbo daga Abi Huraira Abi Huraira ta yace sallah bi nan Nabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla da mu az-zuhra sallah az-zahr sai ya sallace ta raka'a ta raka'a biyu summa sallama sai ya sallama ma'ana maimakon da aka yi zirar da aka sa azhar ce ai an san raka'a hudu ce to mazala da ya raka'a biyu to shine sai ya sallama eh sun makama ila khashabatin sai ya tashi zuwa ga wata itaciya fi muqaddamin masjid da suke can gaban masallaci zai koma can ya ba wata ayar da hu alaiha sai ya dora hannunsa akan wannan itaciyar wafil qaumi yawma izin abubakarin a cikin mutanen da suka bi manzo Allah a wannan sallar a wannan yinin akwai sayyidina abubakar wa umaru akwai sayyidina umar fahaba to sai suka ga kwarjinin manzo Allah an yi kallima wasu masa magana ba za su iya ba eh wa kharaja sar'anun nas wato masu gaggawa mutane har sun fita daga masallaci fa qalu sai suka ce "A- ai kasuratu salatu an rage sallah wa fil qaumi rajulun a cikin ko mutanen da suka bi wannan sallar akwai wani mutum kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya duhu zalle da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiransa da suna zalle da ni eh faqala sai zalle da ni yace ya nabi Allah ya annabin Allah a nasita am kusi am kasurat eh kai mantuwa ne ko ku an rage ma'ana kai mantuwa ne kai mana sallah raka biyu ko kuma a'a wahayi ya zo an rage sallah daga raka hudu ta koma raka biyu kala sai manzo Allah ya ce shi lam ansa walam walam taqsur ban manta ba ba a kuma rage kuma ba a rage ta ba
sallallahu alaihi wasallam
Eh, wannan talilin wannan ya za a kasance akwai wani hadisin da ya ce bal ahaduhuma kana a wata ruwaya ko Ƙwarai fa.
a ce ya ya rasulullah an yi daya a ciki labudda mina eh, ko dai an rage ko kuma a yi man sai manzo Allah ce a ban manta ba ko ba a rage ba sai ya ce a kalu sai suka ce a bal nasita ya rasulullahi ya rasul ya manzo Allah dai ka dai manta bi aka yi eh ala sai manzo Allah ce sadaka lu sadaka zulle dai zulle dai ne yayi gaskiya ba za mu sai manzo Allah ta yi fasala rakatai ne sai sallar raka biyu sun sallama sai sallama sun ma kabbara sai kabbara fasa da ya sai da misa sujudi irin misalin sajida sa a wala ko kuma wasu tsayi sun ma rafa rasa sai dago kansa wa kabbara ya kuma kabbara sun ma wada misal sujudi ya kuma su sawa misalin sajida sa a wala kuma bi tsayi sun ma rafa'a sai rafa rasa sannan sai kuma ya dago kansa daga sajida ta biyu wa kabbara ya kabbara wa sallama eh, ya sallama wancan da ya ce ba a yi shi bai manta ba eh ko ba a rage ta ba to mat- malamai duk an ta sharhi masu hadisi sun sharhi hadisi da yawa amma a mafi mafi wato takaitacce shine manzo Allah ya haka dan ya koya wa mutane koyarwa ce sallallahu alaihi Eh, a koya wa mutane idan irin wannan abu ya samu a sallah ya za su yi Eh, amma ba mantuwa yi ba ko ba a rage ta ba. kaga daga na haka ɗau abin da ya faɗa ɗin da yana nan yana nan da ya ce ba a rage ba ko ban manta ba kaga haka yake kuma Eh, karantarwa ce Eh, ya isa?
alhamdulillah eh lokaci alhamdulillah
amin Eh. Wa alaikum salam. Allah ya kare mu. Alhamdulillah